الكون مدنية وآية ثماني عشرة آية wannan sura ne mai maganan cici juna ko ana cewa ƙwarar juna an sauke ta daga maga ko daga madina tana da aya goma sha takwas daidai بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض biyu lillahi suna tasbih suna gaida Allah ma fi samawati abin da suke sammai kuma fil ardi da wanda suke kasai له الملك وله الحمد lahul mulku mulki na gari Allah wala hamdu godiya na gari Allah yabo na gari Allah وهو على كل شيء wawai قدير Allah kadirun sarki ne mai iko ala kulli shay'in bisa ga komai هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم- ومنكم مؤمن huwa allazi ne zargin da kalakahum ya halicce ku fa minkum daga cikin ku kafirin akwai kafiri wa minkum daga cikin ku mu'minin akwai mu'mini daga asalin halitta summa yamituhum sai ya kashe ku wa yidukum ya raya ku ala zalika akan wannan tsari wallahu والله بما تعملون بصير wallahu sani ubangiji bima ta'maluna ga abin da bayi suke aikatawa basirin Allah masani ne ga ayyukan bayi baki daya خلق السماوات والأرض بالحج وصوركم فأزل صوركم الله وإليه المسير kalalan samawa da Allah ya ce mu ne muka halarci saman nan bakwai wal arada da kasai bil haqi akan gaskiya wa zawwarakum muka suranta ku a mahaifar uwa fa azana suwarakum muka kyautata suran ku idh ja'ala shakal al adami azana al ashkal ka duba kamar nan mutum ya fi komai kyau dan Allah bai ka da dogon baki ba da ya ga dama sai ya bakin mutum irin na alade malam kowa sai dai mu nemi wani abin rufe baki ko can za ka sa kai ka sani to amma Allah bai yi hakan ba da ya ga dama kunnen ka sai ya zama irin na giwa sai ya kai mutane gurin yankan kunne Allah ya ce kafin haka ma sai kunnen gajere da Allah ya ga dama kanka sai ya zama kaman kankana kan karami jikin karami kan kato Allah ya ce ba mu yi ka haka ba da mun ga dama Allah ya ce sai mu yi hannunka yana jan ƙasa ki yi in za ka yi tafiya sai an nemi igiya an daddaure hannun kar ya ja ƙasa sai Allah ya hannun daidai da kai Allah ya ce da mun ga dama sai aika da tsawo kafafun zankal zankal kamar raƙumi ga ka da kyau sai ka zauna a taye ba ka da kyau Allah ya ce duk ba mu yi wannan ba duk abin da ya kamata a yi shi aka maka dan Qur'ani ya faɗa wala qad karramna bani ولقد adama كرمنا بني آدم وأملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات Hmm.
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Allah ya ce falalla ala kasirin mimman kalakana daga abin da muka halatta irin mutum babu in ka kwanta kwanciyar ya fi wa mutum kyau in ya zauna zaman ya fi wa mutum zama ma za ka iya yin kala goma kai mutum sai ka yi haka ka zauna sai ka yi irin wannan iti bayi ka gani sai ka yi zaman tarbu'i ka haɗa kanka kafa ko ka yi iti bayin kai haka ya fi kyau ko kuma ka yi zaman waraki waraki ka kwanta da cinyoyin duka ya haka zama ne ko in ka ga dama ka yi kamar ka yi zaman samar kwatai ka yi haka samar kwatai ke in ka ga dama ka yi tama tela haka haka eh ko kuma ka yi zaman kindigaye kai ba hauhe ne kai ba ya gaya ma wani zama ai ba za ka sani ba yi to Allah duk yin da kai ya ma daidai imana mun yi wa Allah godiya Allah ya ce mun halarci dan adam da kyakkyawan tsari da kuma bayi kyakkyawar sufa Allah ya ce ba mu yi ka da sufa ta mummuna ba wa ilayil masiru amma zuwa gare mu za ku juya mhm.
يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون ya lamu ma fi samawat Allah yi ne masani da abin da suke sammai wal arda da wanda suke kasai ya alamu ma tusirruna Allah yi ne masani ga abin da bayi suke boyewa wa ma tulinuna da wanda kuke bayyanawa in ma na alkhairi in ma na sharri mhm.
والله عليم بذات الصدور wallahu alimin dan Allah masani ne da zajin suduri ga abin da kirji ya boye shi ne zuciya mm.
ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم alam ya ji kun wai bamu zo muku bane ku kafiran makka na bawa da labarin allazina kabaru wanda suka kafirce min qabla tun gabanin wannan rana fa zaqu muka dandana musu wa bala amrihim halan lamarin su ay uqubatu kubrihim uban kafircin su fi duniya a nan duniya tun ba su je lahira ba mm.
ولهم عذاب أليم kuma Allah ya ce a lahira tare da zuwa akwai azaba mai radadi ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا zalika azabuna fi dunya dalilin da yasa muka musu azaba a nan gidan duniya bi annahu lamiri ne na shani yadda shanin yake kana tatib rusuluhum haqiqa manzanni sun zakke musu bil bayyinati da hujjoji az-zahiratan abayani alal imani dan su bada gaskiya faqalu suka ce abasharun yanzu shin mutum uridu bi jinsi suna nufin jinsin mutum wai mutum ya haduna na zai shirye da mu fakafaru suka فكفروا kafirce وتولوا
wata wallan suka juya anil imani basu ba da gaskiya da imani ba واستغنى الله wasagana Allah an imani Allah ya wadata ga rayin imanin su والله غني حميد wallahu ganin dai shi Allah mawadaci ne an kalki ga halittar sa baki daya hamidin sarki ne abin yabo mahmudin ziya bali abin godiya ne daga aikin sa baki daya زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا زعم قل الذين- بلى.
eh zaman lazina kafaru wanda suka kafirce suna riyawa an dan mukafafatin ne wa ismu wa mazu annan wai su din nan lan yi ba su Allah ba zai tahe su ba Allah kuma ya faɗa Allah yake cewa a kula ku sai biyo mal kiyama لا أقسم بيوم القيامة Allah ya ce ولا أقسم بالنفس اللوامة aya sibil insan أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بل قادرين على أن نسوي بنانا bal yurid بل يريد insan الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم Allah القيامة madaukakin sarki ya faɗa ya ce wai mutum yana tsammani a ya zibil insanu Allah na jima'a izama a shi ne dan wa'ilu ya murza kahi ya zama ga ya hure ya ce yanzu ubangijin ka zai tada wannan a ya zibil insanu Allah na jima'a izama bale qadirina ala an nusawwiya banana yatsan kama na wannan na duniya sai amir ma da shi in ka je lahira wannan yatsan in ka akwai lamba ko wani tabo shi sai ga gani a lahira nakan ne ba na wani bane eh abin da yasa yake tambaya yana nufi ne dan ya kafircewa tayin kiyama to yini Allah yace kafirai suna riyawa Allah yi wazu wai ba za ta yi su ranar lahira ba Allah ya ce قل بل Allah ya ce gaskiya ne sai mun tahe su وربي لتبعثن rantse da ubangijinka Allah sai ya tahe su wannan rana mm.
ثم لتنبؤن بما عملتم bayan mun tahe su ma Allah ya ce wallahi sai sun ba mu labari bima amirtum da abin da suka aikata a nan duniya kai ne zaka ba da labarin abin da ka aikata mm.
وذلك على الله يسير Allah ya ce muta da kai a lahira ka labarta abin da ka faɗa alallahi abun Allah ya shirin abace mai sauki yayi kowane mutum ma wa wa kullu insani nalzamnahu lahirahu الإنسان نلزمناه طائره في عنقه ونخرج له- ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرا كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم مم.
عليك حسبا مم.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن الله ومن ذل فإنما يذل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث to ka رسولا jefa wannan rana fa kowaye in ya tashi sai an cire takarda a wuya a cikin karanta takardan ka abin da ka gani yana yayi ka hisabi in wuta za a ga a takardan ka ga alaman zuwa in ma aljanna ne ka gani kuma lokacin da aka ba kafiri ma takardan cewa zai mali hadal kitabi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر.
لا يغادر سجرة ولا كبيرة إلا أحصاها wawajadu ووجدوا ما عملوا هاجرا a ranar duk abin da kai a duniya ko kifta ido ne ka bude a ranar sai ka gani a rubuce a takardar to yi ne Allah ya ce sai mun taye ku ko mun ba ku labarin duk abin da kuka aikata wa zalika وذلك على الله to يسير saboda haka wannan abun Allah ba wani abu ne mai wahalarwa ba Mm.
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا fa aminu billahi jama'a ku yi imani da sarki Allah wa rasulihi da manzansa wa nuri da wannan alqur'ani shine haske allazi anzalana wanda muka sauke zuwa ga shugaba Mm.
والله بما تعملون خبير wallahu sanin ubangiji kabirin sarki ne mai bada labari bi ma damalu na ga abin da bayi suke aikatawa Mm.
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن yau ma Allah ya ce wannan wuni ya jama'u kuma Allah ya ce za mu tara ku guri ɗaya liyamal jam'i ga ranar taro ai yau mal kiyama dai zai je ranar gobe kiyama zalika wannan rana yau mata gaba ne rana ne na ƙwara ya gabu na muminin alkafirin a ran nan mumini zai ƙwari kafiri dan ba wani abu bane shi mumini zai shiga aljanna kafiri ya shiga wuta ya kazo manazilahu a ran nan ranan ƙwara ne ya rike gidajen dan daga zarar mumini ya je aljanna ba za a barka kai gaba sai a ce kaga wannan ya gidan kafiri ne wannan gidan kafiri ne wannan gidan kafiri ne gidan aljanna da sun yi aiki aljanna za su to duk gidan an gadar maka ka kwari kafiri ka yi ga gidanka ka yi ga gidansa shi kuma kafiri an kai wuta sai a ce wannan gidan wane ne da ya saba Allah wuta zai zo wannan gidan wane ne da ya saba Allah gida wuta zai zo amma ba su zo duk gidan mun gadar maka to shi ne yau mace gabu ne ranar cici juna shine ranar kwarar juna musulmi zai kwari kafiri a ran nan barawo wanda ana yayi sata yayi sata saboda yawan yi da barawon da ake shi ko tuntuni ya tuba ya daina masu cewa yayi sata wanda aka dauki kayansa sai higa wuta barawo zai higa aljanna sai ranar lahira yi haka za a yayi to ba kwa gani a nan duniya wani sai a dauke masa ridinsa buhu daya in ya tayi me yake ba qur'ani yake sawa ba to sai ya sa qur'ani da wanda ya ci ridin da wanda ya ziyar mutum wajen goma sun mutu a lahira kuɗin buhun za a biya kuma ana neman ran mutum goma a hannun ka sai kai ga wuta su su ga aljanna kaji an saci kayan ka kai ga wuta yi mana akan wani kayan ka an dauke ka sa qur'ani rayuka dubbai sun mutu kai kuma a lahira sai a ce ga kayan na kai kuma ana neman rai a hannun ka to kwaran juna ran nan za a yi ta ran nan wanda kana tsammanin zai ga wuta ka gaishe aljanna wanda kana tsammanin aljanna gaishe ya ga wuta ana tsammanin wani malami a garin ku malam wani isa ce aki malamin nan kiyaye kanka da yi babba ne daga baya nan ko na sallan gawa aka yi ko na abu ya je ya sarkwallon ya tsafa tsafan ya kai mutum a lahira sai gan da gemun sa buza za kofar wuta wannan wanda ya kai yana aljanna malamta bai fa'ida ba to irin wannan nawa ba za ka gani ba sai ranan ranan tayin kiyama wani wanda ana jin tsoro in ka taba yi mutuwa za ka yi to zai je game da Allah to yi ne a ran nan abin da zai bada mamaki wanda ake tsammanin a gansu a bakin wuta suna aljanna wanda ana tunanin suna aljanna suna wuta sabanin yadda ka sani wanda kake tsammanin zato a babban guri sai a gani a karamin guri wanda kana tunanin a karamin guri sai a gani a babban guri to ranar kwarar juna shine yau mace gabu ne zalika yau mace gabu ya gabi kafiru ya kalli manazili wa ali fil jannati ya rike iyalansa da gidansa na aljanna law amanu da yayi imani wa man yu'min billahi man yu'min billahi wa ya'mal salihan nukatir an sayyi'atihi wa nudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada Allah ya ce wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan yayi aiki managarci Allah ya ce yi kabir an sai adi za mu kankare masa sayyasa wa yudkhiluhu mu shigar da yi ko nudkhiluhu bil ba'al jannatin Allah ya ce aljannatai tajari tana gudan yamin tadiya gargayin ta Allah har korama ce guda hudu khalidina fiha khalidina fiha abada Allah ya ce nan za mu kaddara wa dawama har abadan abada zalika la fawzul azim yau a ce Allah yau mutum rabo babban rabo ya gama da rahmar ubangiji ya ce mutum ya zauna aljanna har abadan abada wannan yana daga babban rabo wallazina kabaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wallazina kabaru kaga wa'anda suka kafirce ma Allah wa kazzabu bi ayatina suka kare da ayoyinmu na alqur'ani wanda muka aiko manzon mu da shi inji Allah ulaika wayannan ashabun nari sune ma abuta zama a gidan wuta khalidi na biya a nan za su kaddara wa dawama wa bi da tur tura ce wuta ita ce makoma a azan Allah min zalika Allah ya mana tsari ma asaba min musibati illa bi iznillah ma asaba babu wani abu da zai same ku min musibati na dangane da masifa illa bi iznillah kowane irin masifa ce ba ta faruwa sai da izinin Allah bi qara'ihi da hukuncin ubangiji wa man yu'min wa billahi man yu'min billahi yahdi qalba saboda haka man yu'min duk wanda ya imani da Allah idan masifa ya zo karkace wani ne Allah ne ya dora maka to wannan ya hadi qalbahu li sabr alaiha sai Allah ya shirye da zuciyarka ga hakuri da masifar da ta zo kowace iri ne wallahu wallahu bi kulli shay'in alim wallahu sanu ubangiji alimin Allah masani ne بكل شيء قد وانا ابدا ذي فارو وادي الله وادي الرسول وادي الله كوي الله بيي بي نفر الله وادي الرسول أبي منزو بي نسنا فإن فإن توليتم توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين فإن توليتم أما إذا كن جويا بكوي إيماني با فإنما على رسولنا abin da yake ga manzanmu albalagul mubin iya da aike mm.
الله لا إله إلا هو Allahu yi ne sarki Allah, la ilaha babu wani sarki abin bautawa da gaskiya, illahu idan ba shi ba, mm.
وعلى الله فليتوكل المؤمنون in dai mutum ya zama mumini ne a halin daɗi da halin rayin daɗi, a halin masifa da halin talauci, a halin jinya da halin wartsakewa, halin rayuwa da halin mutuwa mutum ya dogara da Allah ya san wannan abin ya faru ne daga Allah ba daga gare shi ba. mm.
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم to ku dogara da Allah ba duk abin da zai faru ya aiwa lazina amanu ya ku bayi da kuka yi imani inna min azwajikum wasu daga matekun ku ba dukkanin matan bane dan wata matar abokiyar zama ce a gidan aljanna wata matar ce ba abokiyar zama ba ce a gidan aljanna saboda wata matar shine zai daura mutum a hanyar da zai saba Allah sai ka auri mace ce ka daina ba uwarka tuwo yi mana kwana biyu iyan nan taka fa ta dame mu fa iyan nan taka to kaga irin wannan ai kaga ba mace aka auro ba ko yi mana yaya ne ne ne to baban naka ne yayi gahi nan shi yake daukan hadin naka baban naka to kaga irin wannan matar ai kaga ba matar zama ba ce yi mana ko matar da za ta raba ka da danginka matar da za ta raba ka da iyayenka matar da za ta raba ka da babanka matar da za ta raba ka da aminanka na kirki to irin wannan Allah yake nufi amma wasu matan abokan zama ne tunda ta sanadiyar su idan ka aure su za ka samu nutsuwa to irin wayannan din ya zo a zamanin annabi Sulaimanu dan gidan annabi Dauda kamar yadda aka faɗa daga littafin Ruhul Bayan wani mutum ne zai gurin annabi Dawuda annabi Sulaimanu ya ce annabi Sulaimanu ka roƙa min Allah mana na dinga jin magana da dabbobi suke yi annabi Sulaimanu ya ce i shi maganan dabba ba yana da hiraɗi sai mutumin ya ce to me sharaɗinsa ya ce sharaɗinsa in ka ji abin da dabban yana faɗa in dai ka ji ka faɗa za ka mutu sai dai duk abin da ka ji dabbobin sun faɗa ba za ka faɗa ba bayan wannan ba wani sharaɗi ya ce babu ya ce to in wannan ne zan iya ɗauka ba zan faɗa ba ya ce to yi kenan tun da ka zo gona yi kenan je ka Allah ya sanar da kai je ka je ka ana faɗan haka shi kenan sai zama yana jin maganar dabbobi da ya zo gidansa dama ya bar sansa a ɗaure da jakinsa guda ɗaya yana zuwa zai jefa ciyawa kai ɗaya sai ya tsaya sai jakin yake cewa da san ya ce da Allah da annabi in ji jakin ya ce yau ɗin nan kaga mai gidan nan ya yi tafiya da ni babban tafiya na gaji ka bar min ciyawa nan na ci idan gobe an jefa zan rama maka da Allah ka bar min sai san yace gobe ka tabbatar za ka rama min zan rama maka shikenan sai san ya daga kansa yake kallon wani guri sai jakin yake ce sai mai gidan ya murmushi ya fara jin maganan dabbobi sai matarsa tana dafa abinci ta taya ta zo ta ce mai gida ni ba ka raina ni fa na raina kan me ya faru ya ce me ne- me ya faru na raina ya za a yi kurin ka zo ka dinga min dariya a gida ko abincin ne ban iya ba ta tada fitina ya ce a'a ni dariya na ba dan ke nayi ba ni dariya na da dalili to wallahi sai ka ga abin dalilin dariyan naka kai ya ga ya dakar bai faɗa ba waye gari kuma da ya ɗauko ciyawa ya jefa sai yana ji saniya ta ce mai gida abin nan saniya ta ce da jakin to ina alƙawarin da zai kika mun abin da kin ma alƙawari yau za ki rama mun sai ce ke baki da labari ne jiya da baki ci abinci ba kin wuni wannan mai gidan har ya ji ya gaya mahauci ya ce ba ka da lafiya in cikin kai tayi mahaucin ya zo zai saye ka gwara ka ɗan yi ƙangarau ka zauna haka in ya zo ya fasa ya ya hima mahaucin kar ka ci abincin nan kana ci yanzu mahaucin nan haka ne ya ce mai yiwa mai gidan bai yi haka da mahauci ba kodin sai ya sake yin dariya sai matar ta zo ta ce wallahi yau sai an yi abu ɗaya ko ka sake ni ko gaya min dalilin dariyan nan naka ne ya ce ni fa dariya na ba da ke bari ya ce to a wallahi ba zan yadda ba rigima ya kaure ya ce to bari ki ji in gaya miki in na gaya miki dalilin dariyan nan fa zan mutu amma idan kin yadda ki je ki dauko tawada da alƙalami na rubuta wasiya na a duniya in na bari ga abin da ya kamata yawa ‘ya'yana ga abin da ya kamata da komai sai in gaya miki dariyar kin ga bayan na gaya miki sai na mutu ya ce matar ta ce to wannan ɗin ya fi sauƙi bari in je nemo ta wadan sai matar ta je ta nemo ta sai ta je ta nemo ta wadan ta nemo alƙalamin da takarda da allo ta ce to ga alƙalamin da ta wadan sai ya gaya min ka rubuta wasiyar naka idan ka gama rubuta wasiyar naka sai ka gaya min dariyar naka kaga sai ka mutu sai ce to hakan za a yi ya ɗauko alƙalami da allo yana rubuta wasiyarsa in ya mutu a ba wani kaza a yi wa wani kaza a yi wa ɗansa kaza yana rubutawa to yana da ragon wani guntun gurasa da bai cinye ba shi kenan inda yake zaune ga kare sai ya ɗauki wannan guntun gurasa nasa ya jefa karen nasa kafin karen ya je ɗauki wannan guntun gurasan sai zakara ya gudu ya je zakara ya warto gurasan sai karen yana kallon zakara sai ya ce Allah ya isa yana jin wannan kuma duk yana rubutun sai karen ya ce da zakaran Allah ya isa sai zakaran ya fasa kai gurasa ya ce kai kare me zaka min Allah ya isa ya ce to ya abin da aka jefa min zakara zaka zo ka ɗauke in na ƙarfi ne fa na bi ka ya ce to kai kare baka da hankali wannan mai gidan yana rubuta wasiyar ɗansa mutuwa zai yi idan ya mutu kai kare kana kan layi ran sadakan uku da ran sadakan bakwai duk zaka ci to ka kohi mu gun muna akurki yanzu goben ya mutu ba za a buɗe mu sai bayan kwana uku ai tanadi muke yi i karen yace zakara gaskiyanki yace yi wannan mai gidan ma da Allah ya tsine masa albarka yana rubutun sai tsaye da alƙalamin haka ya ce maran hankali sai kare ya ce ah to me za ka gaya mai gidan haka ce to banda maran hankali inan ne a gurin Allah ni zakara da ka gani kare mata na bakwai har yanzu ba wanda ya san sirri na ni matarsa ɗaya wannan ta tambaye sirrinsa a kansa za ta zai mutu ya rasa duniya ya rasa lahira sai karen ya ce to zakara an kai ne ya za ka yi ta ai ni ne yanzu nan zan zartar da hukunci shi ba ya ba da rubutun duk yana ji ya haka ya ce game hukuncin da za ka yi ce kurin sanda zan nemo na dinga jibganta ina dukanta ko ta tuba ko kuma ta mutu kurin sai ba da rubutun ya je fara karyo karauki ya je karyo karauki kurin ya dinga mu yana dukanta wayo mai gida na tuba mu zai kai ta lahira ya ce wallahi na tuba sannan ya kyale ka to wannan kaɗan ne daga kiyayyen mata da suke wa mazajensu da Allah ya ce inna min azwajikum aduwwun wata matar makiyinka ne duk inda zaka yi aikin Allah ba ta so in aikin shedan ne ita ta fi so to irin wannan fa kaga mafita fa Allah dukan ne yanzu wani mutum waye malamin sa zakara Allah ya taimake shi eh to kaji wannan kaɗan ne yazo daga ruhul bayani to Allah ya ce wasu daga cikin matayen naku fa wasu ba su da alkhairi wasu matan kuma akwai alkhairi wasu kuma abokan zama ne in sun baka shawara to Allah da shawara za ta fidda ku me Allah yake cewa adu wallakum fahzaruhum Allah ya ce ku kiyaye matan ku ku kiyaye su fa ba kowace mace za ka dau sirri ka bata ba kai a hankali Allah ya ce wani matan makiyinka ne fahzaruhum ku tsorace an tudi ku daina biya musu fita kalbi cikin sabawa an alkhairi game da alkhairi wal jihadi dai wa hijrata da kaura inna sababun nuzul ayat idan ta fi zalika yi musu biyayya kai kiyaye mace ya zo ga cikin duratan nasihina ga shamun al-gazi mayaki ne babba manzon Allah yana ba sahabbansa labari kullun garin Allah ya waye sai ya kai yahudu dubu kullun aikinsa kenan sai da ya je kuma akalla sai da ya je wata dubu a haka yahudan duniya suka gaji suka gaji suka rasa yadda za su yi da shi suka ce yanzu yadda za a yi mu je gun matarsa mu shawo kansa aka je gun matar aka kai kuɗi a ce da matar duk Allah ga kuɗi za mu baki ki kai mana mijinki in za ki iya sai matar ta ce ai yi wannan mijin na wali ne ba za a iya kai shi da kuɗi ba suka ce to ga dai wannan kuɗin mun baki yanzu za mu kawo miki igiya in yana barci ki ɗaure mana hannun da ƙafa mu za mu zo mu kashe shi shi kenan jam'un algabi yana barci matar ta ɗaure hannun ta ɗaure ƙafafun sai sai buɗe ido ya ce me wannan ya ce a gwada ka ne naga kana da ƙarfi da ya wuce ziga sai ya cire sai ta ga yahudan ya ce ya cire ya ce ta suka ce gobe za mu baki sasari ki ɗaure mana mijin naki sai mu zo mu kashe shi waye gari aka ba ta sarƙa yana barci shikenan aka ɗaure hannun da ƙafar sai buɗe ido ce me wance haka ya ce gwada ne kana da ƙarfi da ya wujijjiga sai ya cire sai mata ta gaya yahudawan sai ce to ke ki tambaye da me ne za a daure shi ba zai tsinke ba sai ta ce mai gida wai kai da me ne an daure ka ba za ka tsinke ba yana da wani gahi a gohinsa nan ya ji ai ni wali ne na Allah in ba wannan gahin na na gohi ba labarin yana duratan na fi yana wannan gahin na na gohi na shine idan an daure ni ba zan iya tsinkewa ba da ta jagayi kenan sai da ya kwanta barci sai ta nemi aska ta aske gahin gohin nan ta daure nan da hannun ta ɗaure ƙafafun yana tayi sai ce ya yake dan na gudan ka kana da ƙarfi yayyin duniya ya kasa kuncewa sai ta fara kururuwa kuzo kuzo dayi ya kasa kuncewa kuzo kaɗan fa kenan daga sharrin mata maƙi ike nan yahuda suka zo da gudu suka dinga dukansa suka kwakule masa ido biyu suka cire kunne suka yanke harshe suka yanke harshensa suka yanke gabansa duka suka masa masala suka sa yi a wani ginshiki a ran nan yahudu dubu sha biyu ne suka taru murnan za su kai shi yana cikin haka sai Allah ya tura masa mala'ika ya masa wa'ayi ya kace shan ulul gabi yanzu me kake murna in ji Allah me kake so yace yanzu yace a gaya Allah Allah ya ban dama in na jijjige wannan ginin wannan yahudawan da suka taru a nan su mutu na rage irin yahudu ni bukata na kenan kafin a zare min rai ne wannan shikenan sai Allah ya ce to mun baka izini yahudawan sun taru da ya jijjige ginin gaba ɗaya yahudawan suka mutu sai Allah ya mayar masa da gabansa da idanunsa sai da ya yi shekara tamanin yana yaƙi amma mu a daren lailatul qadar in muka yi ibada na rana ɗaya mun fi shi eh mun fi shi to wannan na kawo muku ne saboda sharrin mace sayyidina Hassan dan gidan sayyidina Ali matar da ya aura sunanta Ja'adatu bana Ash'atu bana kaisu da ya aure ta sai yazidi ya kira matar sai da na hasan ya ce kin yadda za mu ba ki kuɗi ki kai mana mijinki hasan dan gidan ali ni yazidi zan aure ki ki zama gimbiya a cikin mata na labarin yana cikin tarikul kulafa na imamu suyudi saboda da abin da aka faɗa ku duba gurin sai ta ce ta yadda aka yazidi ya dau guba ya ba wa ja'adatu bin ash'asu bin qais ta dau guban nan ta ba sai da hasan sai da hanjinsa ma ya kusan zawayarwa yace to ina alƙawarin mu da ke yace ke da baki yadda kin amincewa mijinki ba ma sannan ni na amince da ke bai aura ba to kuma sannan ma akwai labarin da mangawun mu suke faɗa wannan a littafi ba mu gani ba wani bawan Allah ne a kansa ya ajiye toliya uku da ya ajiye toliya ukun nan shi aminin sarki ne cikakke to labarin a manganci ya fi daɗi yawwa idan ya gun sarki ya gaisa da sarki mai ganin su kalaga hawar wura koyo ni ya kwaze simiya da wani kan meci ne mai zira kullum biyawar koyo ni ya kwaje zinya wura da wuni kamme to yi kenan mai da kamun jura koyo da ne ka mana buwa yi da wuri tare wuri tare ta wuri da kamun ita da layi ya kwama hawar koyo ni ya kwaje da wura ne ya kwama wulhin bawo ido koyo ni ya kwati a wutu razan da yana zai koyo ni buro ya ne talakin da tara ne koyo ni dawo ya riye mai sowa a man gani koyo ni dare ya riye kamu kaman aman wani layi ni alama koyo ni ya kwama ya kwama ala nau kana hi kenan nan kamuwa da dare le mai rahawar kai no mar da hawar da fangen ya yin biyu na mai yanyi da nafke no yi da na mai zai nafce na yi kenan mai ziro mai hawar koyo ni ya kwaje dina dauni kan me no mai da aka ce mai na koyon fu ya liya ne kala kin da tala ne ne koyon dawo ya liya mai sowa man gani ne koyonin da riyadi so kamu soba a man gini ya ce shi kenan mai a wura kanan ga wuluma biya lene dauni kan mene mai ya zo daun ju kam jayen ta zana daun ju kam jayi ta zan jikin zale da ne ta zakin da ba wura kaluni zarun malabare buban nayin ni kaluni wurorin ne no ta zakin zale eh bari mu gama baba wura kalunirin ne no wura kalunirin ne bara kaluni ba wa wura buba na yin niye no to ike nan uwa na mayyar kalan noye no na mayyar ji aka lake da niya mayya no kamu zai zo ma a man giya no a uwa ce a gara di yana na mai nira wuyi yana uwa ce a kirwun je miya karin yana da yana so ba a man giya yana an waje garabe na yi da nira wuli ne mai wa ne ya katin aman men na dauni kam dani ne ne tana kin za ta za mai dauni kam zara ya zama zai kalun ju saru nuka da rabu rabu ban nayin nici ne baba me bayanin ka mun gama labarin eh ko ba ruwaitowa aka yi ba wato wanda yace sarki idan ka bani wa tasahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim to Allah madaukakin sarki yace wa in ta'ahu anum da za ku musulangan fi tasbidin cikin jinkirin da suke iya kuma gare ku an zalikal khairu ga wannan alkhairi mu'talina bi mushigati faraqikum da illantuwa da tsananin rabuwa alaihim a gare wa tasahu ku kauda kanku ku kauda fuskanku wa taghfiru ku nemi gafaran Allah fa ina la san ubangiji gahurin mai gafara ne rahimin mai jin kai innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim innama amwalukum kun ga dukiyoyinku wa auladukum da yayanku fitnatin jarraba ce la kuma gare ku shagilatin an umurul akhirah za ta shagaltar da ku gabarin al'amarin lahira wani mutum ne ya zo gurin sayyidina Umaru ya ce sai na umaru ina neman wani alfarma a gunka ya ce me kake nema ya ce ina neman fitina ne ni sai ya ce to na ji na ɗaya bayan nan ba ya ce kuma ni bana ni bana ni mai kin gaskiya ne sai na umaru ya ce to ai akwai maganin ka ko a bai dole na aka zane aka sa ya kurkuku aka kulle sai sai na ali ya ji labari sai aka fito da ya kurkuku sai na ali ya ce me laifin wannan umaru ya ce ah mutumin da ya zo ya ce yana son fitina banda mu kama mu zane yi mai maganinsa wanda ya ce baya kin gaskiya banda mu nuna masa gaskiya mu kulle yi ya ce da sai na Umar ba haka yake nufi ba ai da ya ce yana neman fitina inna ma amwalukum inna ma amwalukum wa auladukum fitina wai abin da yake nufi wai yana so ne ya karoka masa Allah ya bai ƴaƴa da dukiya yi ne yana son fitina shi mutumin ƙauye ne ‘ya'ya da dukiya yake so shi ne fitinan kuma da ya ce baya son mutuwa waje sakaratul mauti sakaratul mauti wai da ya ce yana ƙin gaskiya ai mutuwa yake yi mai ƙin mutuwa ne tsoron mutuwa yake ji ai gaskiyar waje sakaratul mauti bilaki sai sai na umar ya ce ba dan ali ba da umar ya halaka a kun ce ya ta ya fita to ka ji ilimi eh fitina ce a gare za ta shagaltar da ku ga lamarin lahira ‘ya'ya da dukiya sau da yawa an kai yunkura da fuka-fukin ka za ka je neman karatu wai yaran nan nake tunani wallahi yara ne sun mun yawa wannan shi zai hana ka neman lahira mutum da yawa yana so ya bar gari ya zo jihadi ya zo a yi aikin Allah amma wai yana tuna ya'ya kuma alhali idan ka mutu za su rayu ba ka je dan ka mutu dan ka baya mutuwa to aikin Allah gurin ka gargaɗe riganka ka je ka nema duk inda ilimi yake ka nema ka bauta wa Allah eh in ka mutu gobe ba za su mutu don kai ba sai su yi ta rayuwa kana cewa ba yadda za a yi kuma ka mutun ga yadda ake Allah ya yadda to ku kula da kanku ku yi kokari kar yaya da mata su hana ku zuwa neman ilimi yi mana wani me yasa ba ka zuwa karatu wallahi iyalai ne to ka dau iyalan mana ka zo abu mai sauki mutuwan ba kuwa inda ya dace shi ne ringin a ba yi kenan ba yi mana in ba haka ba ka dau matar mana ke zo mu je aikin Allah ba zan je ba to na yi gaba in kin gaji shi kenan in a can kaga dama maka sake ta sai ka zo nan Allah ya baka wata shi kenan yi mana amma mace ta hana ka neman ilimi ƴaƴanka da kaya ba ka kafa zuwa garin ka kamar neman ilimi domin mun yi wa Allah godiya ni sai da nayi auren ma tuku na fara karatun eh sai da ma muka nayi auren ni na fara karatun yake nan na da sai mu tafi ba yake na babu ya fi sauki matar ka ma ita ma almajira ce kai ma almajiri ne kuma ka daina girman ka in ka je gari ka ce ni malam ne a ka ce kai almajiri ne eh ka dau kwanan ka ka fita bara eh ba ba ga gidan mutum ba dane su Allah ne ya faɗa alaro sai na gidan hankalinsa ya tashi wallahi ka dinga kwalla baran da ba irinsa to garin ku ne ina ruwanka ka dau kwano kurin kar ka yadda da wani yana kama wani kallami ba abinda ba zai ishe ka ba ka fita da gamshe kana bara mutanen garin kunya za su je su ce dan Allah sai an gama ka da Allah dan Allah ka daina ba gida ne ba so ba kofar gidan zaka dinga rusawa ko lokacin da muke bara an ka gani ba sai kai mamaki ba in na daga murya dan yanzu ne dai to amma murya dai a lokacin ba magana yi alaro ka dai da gaske karka ce wani kai babba ne garin ku ne waye san ka idan idan mace ta ce min dan nan lafiya ko sai ce iya cikin babu ina lafiya sai ta jirgale da dariya Allah da zan je wani gu da ba san da wani dinga rusa bara ba sai kai mamaki ba ai ya fi komai daɗi to kaman zikiri ni nake ji kaman ka zo gari ka ce sai an baka to kana lallabawa wai kai wani babba ne waye wani babba ka je ka zage ni da matana ma Allah bara nake sai da mutanen unguwan suka hana ni bara eh ga gida na ga gidan makoci na in na kurma masa bara ta nan mata ta suka suka ce dan Allah malan ka daina bara za mu wai ga ya muku ni dai ba garin mu bane ba wanda ya san ni in ka biya ta su wuta za su ja ka ne Allah yake cewa innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim Allah ya ce a nan gare ma akwai ajaran azimin lada mai girma fala ta hutu kada ta kubuce muku bi shigalikum shagaltuwan ku bil amwali wal auladi da shagaltuwa da yaya da dukiya
fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa adiu wa anfiqu karan li anfusikum fattaqullaha ku ji tsoron Allah fa mastata'tum daidai gwargwado na su kata wannan ita ce ta nazance wata kulla haƙu tike fi wasu ma'uma amartukum bihi ku ji abin da aka umarce ku sima wuta da birji na lura ubulji na karba wadi'u wadi'u wa anfiqu karan li anfusikum wadi wallahi ce ku yi biyayya wa anfiqu ku ciyar fi daji cikin wa Allah biyayya kairin ciyar wannan shine mafi alkhairi li anfusikum ga kawunan ku baki daya wa man yuka shuwa nafsihi fa ulaika humul muflihun wa man yuka shuwa duk wanda ya kare wa kansa kwadai ko ruwa nafsi ga kansa fa ulaika wa inna humul muflihun sune masu babban rabo ya zamanto ba ka ruwa kana fitar da haƙƙin Allah in
in tuqridullah tuqridullah qarza sanan yudaifu lakum wa yaghfir lakum in tuqridullah idan kana Allah yace a baiwa Allah ciyarwa kararan ciyarwa sanan kyakkyawa bi an ta da zaddabu ku yi sadaka fi ɗibi kalbi a cikin daɗin ranku yurayihu lam Allah zai lullunka muku abin da kuka yi daga goma ila saba miyata zuwa ga ɗari bakwai fa aksara ko mafi yawa wa ya gafir lakum Allah zai mu gafara ma ya sha na abin da Allah ya so wallahu hi ubangiji shakurun halim wallahu shakurun hi ubangiji sarki ne mujali ala da'at mai kyakkyawar sakayya ga wanda yawa Allah biyayya halimin sarki ne mai sanyin hali fil iqabi ala al ma'siyati ga wanda ya saba masa da sabon Allah wajen hukuma sai mai sanyin hali ne Allah
alimul gaibi wa shahadati al aziz al hakim alimul gaibi Allah shine masanin gaiba asirru abin da ya buya wa shahadati sarki mai shaida aikin kowa alalaniyatu abin da yake bayyane al aziz mabuwayi fi mulki a mulkin sa al hakim gwani daga cikin ayyukansa baki daya